السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدوة ميتيو عين تني أكان هكوشة هكوشة أوري أمسليش godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne zababban Allah ne ko badadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka akan da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ji tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yana gaya mana cewa yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku daga kawunan ku mataye don ku samu nutsuwa zuwa gare su sannan ya sanya kauna da rahama a tsakaninku Allah ya ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani ya zo cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abi Huraira da Allah tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk matar da ta kwana tana mai kauracewa shimfidan mijinta to mala'iku za su la'ance ta har sai ta dawo ya zo a cikin musnad Imam Ahmad cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Mu'az zuwa Yaman wata mata daga cikin kabilar Khawlan ta tare shi tana tafiya da yaya yayaye ta ibo yayanta su goma sha biyu yana shiga garin ita kuma tana karasa karamin yaro a cikin su ma har ya so maje mu ta tsaya a gaban sayyidina Mu'az tace masa malam kaiwa ya aiko ka ne yace ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya aiko ni sai ta ce kana nufin manzon Allah ne ya aiko ka yace eh kace to yanzu ka zama manzon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam kace in ko haka ne kenan idan ina da damuwa zan ma tambaya kuma zaka bani amsa sayyidina mu'az ya ce tabbas ki tambaye abin da kike so wannan mata ta ce tambaya ta yi ta ce menene haƙin namiji akan matarsa sai sayyidina mu'az ya ce haƙin namiji akan mata shine na farko ta ji tsoron Allah gurgurdan abin da za ta iya sannan ta ringa sauraron abin da zai gaya mata ta ringa masa biyayya sai wannan mata ta ce ta saki cewa sayyidina mu'az to kuma ka gaya mun menene haƙin mata akan miji sai sayyidina mu'az ya ce mata ah baki ji abin da na gaya miki bane na magana haƙin miji akai mata na cewa ta saurare ki ta ji tsoron Allah sannan ta yi masa biyayya tace na ji wannan kuma na yarda amma ka gaya min haƙin wato mata akan mijinta tace kaga waɗannan ƴaƴa da nake tafi da su waɗannan ƴaƴa da ka gani na baro gidan ubansu ne da su kuma babansu ya tsufa amma na fita haka na kwashi ayan na tafi da su sai sayyidina mu'az ya ce mata na rantsa miki da wanda raina ke hannunsa inda yanzu zaki koma gidan mijin da kika baro ki samu ciwon kuturta ya kama shi diwa na zuba a jikinsa ki sanya bakinki kina lake wannan ruwan diwa saboda kokarin masa biyayya da ba za ki iya bada haƙƙinsa ba ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki yayi umarni akan mu cika alƙawari a cikin alƙur'ani cikin suratul maida Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kun imani ku cika alƙawari yana daga cikin manyan alƙawura da dan adam yake dauka shine lokacin da ya aure shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira zamantakewan aure cewa daukan alƙawari mai nauyi ne yana daga cikin abin da wajibin da ya kamata kowanne tsakanin namiji da mace kowanne ya bada wajibin da Allah ya dora masa na zamantakewa akwai haƙoƙi wanda yake namiji ne akan matarsa wanda lalle dole ya yi ƙoƙari ya kiyaye haƙƙin miji akan matarsa na farko wato shine yafi girma akan haƙƙin mata akan miji imamul jassas Allah madaukakin sarki yayi masa rahama yake cewa wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce wato su ma mata suna da irin haƙi na kyautata mazaje irin haƙin da Allah madaukakin sarki ya umarni na maza su kyautata musu imamul jassas yake cewa wannan aya abinda take faɗi shine kowane ɗaya daga cikin ma'aurata akwai haƙi da ya zama dole ya bada shi akwai haƙi da ya shafi kowa wanda kuma dole ya kula da shi yana daga cikin haƙin namiji akan mata wato ta ba da kanta gare shi bayan an ɗaura aure ya zama zai mata umarni ta bi abin da ya sa ta za ta yi yana daga cikin haƙin ta yi masa biyayya matukar bai mata umarni da ta yi saɓon Allah ba bai halatta ga wani ya yi wani biyayya cikin saɓon Allah saboda bai halatta a bi wani abin halitta nan a saba wanda ya halitta shine Allah yana daga cikin haƙi nasa wato ya ladabtar da ita lokacin da ta mata kudundune kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin suratul nisa inda Allah yake cewa mata wanda kuke jin tsoron kudundunan su na farko ku musu wa'azi sa'annan ku kaurace musu sa'annan na uku ku dake su amma idan suka muku biyayya Allah ya ce kada ku nemi wata hanya ta cutar da su yana daga cikin haƙin miji akan matarsa ya zama ba za ta bara wani dama ya shiga gidansa ba sai wanda ya yarda Imam Bukhari ya rawaito hadisi wanda abu abu aka samo daga Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bai halatta ga mata ta dauki azumi na nafila alhalin mijinta yana gari sai da izininsa sa'annan kada ta yi wani izini ya shiga gidansa sai da izininsa yana daga cikin haƙƙinsa ta kiyaye kanta a gare shi sa'annan ta kiyaye dukiyarsa yana daga cikin haƙin miji ta yi masa hidima matukar tana da iko saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya raba hidima na zamantakewa na gida tsakanin sayyidina Ali da na na Fadima yace sayyidina Ali yaji ayyuka da suke na waje ne ita kuma ta yi ayyuka da suke na cikin gida ne duk da cewa ita sayyidina a Fadima ita ce shugaban matan duniya gabaki daya amma ba a dauke mata wannan hidima ba amma idan akwai ma'aikaci ko mai hidima to ya zama dole akan mijin ya dauki nauyin biyansa ko biyanta yana daga cikin haƙi nasa idan ya nemi yayi tafiya da matarsa ta bi shi yayi tafiya da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna tafiya da matayensu lokacin da bukatun haka ya kama ya ku bayan Allah yana daga cikin haƙin namiji wato wanda muka ambata waɗannan abubuwa da za mu ambata na farko kada mata ta fita daga gida sai da izininsa na biyu ta kiyaye masa mutuncinsa na uku ta lura da abin da yake so na hudu ta tsara gidansa na biyar ta yi tarbiyyar ƴaƴayensa na na na shida ta gode masa kan abincin da yake bata da tufafin da yake bata da sauran ayyuka da na hidima da yake mata na bakwai kada ta neme shi wani abin da ba zai iya ba ya kuban Allah wato miji wato mutum ne mai daraja kuma mai wani matsayi wanda yake matukar ya samu mata ta gari mata mai tsafta mata mai nutsuwa mata mai gaskiya mata mai ɗabi'a nagari to daman wannan shine yafi komai sa'a a cikin wannan rayuwa saboda mutumin da ya fi kowa rashin sa'a shine mutumin da ya yi rashin sa'a a gidansa Allah ya tsare mu mutumin da kuma ya yi sa'a shine mutumin da ya yi sa'a a cikin gidansa da rayuwar aurensa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani yana daga akwai haƙoƙi kuma da Allah madaukakin sarki ya sanya aka yi tarayya a ciki kowanne yana da irinsa tsakanin mataye da mazaje akwai wato haƙi wanda yake lalle an yi musharaka kowanne zai ba da shi shine girmama juna da ganin mutuncin juna da tsare haƙƙin juna kowanne namiji da mace zai yi wannan aiki ya kuma Allah akwai kuma wasu haƙƙi wanda haƙƙin mata ne da Allah madaukakin sarki ya sanya su akan miji na farko ya bata sadaki wanda Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yayi umarni da haka sannan bai halatta ya karbe mata wannan sadakin ko da wayo ko da hila ko da sunan bashi idan yayi haka dan bai biya ba zai biya ta ko da ranar tashin alkiyama ne sai in ta yafe masa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yayi dokaciya akan namiji wanda yake cinye wa mata sadakinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi azaba wanda take mai radadi ya zo a cikin suratul sunanul baihaqi hadisi daga ibnu umar yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin mafi girman zunubi a wajen Allah mutumin da ya auri mata ya zauna da ita sanan ya cinye mata sadakinta mutum na biyu mai girman zunubi shine mutumin da ya dauki wani lebura wani ma'aikaci ya masa aiki sa'annan ya cinye masa kuɗi ya gibiyan sa hakkin sa mutum na uku shine wanda ya kashe wata dabba saboda wasa ko dan koyon harbi da sauransu yana daga cikin haƙƙin mace a ci da ita mutum zai ci da ita gwargwadon karfin da Allah madaukakin sarki ya masa kamar yadda Allah ya umarni da haka a cikin suratul talaq yana daga cikin haƙi nata mutum ya ɗaibe mata kewa ya kwana a wajenta yana daga cikin haƙinta idan ba ita kaɗai ba ce a wajen mijinta a raba musu kwana da adalci nana aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba mana kwana sa'annan yakan ce in yi mana rabo ya ce ya ubangiji wannan shine irin rabon da zan iya Allah kada ka kama ni kan abin da ban mallake da shi wanda kai ne kake mallakarsa ya ku ban Allah kamar yadda na faɗi akwai haƙoƙi wanda mazaje da mata su kai tarayya a ciki yana daga cikin waɗannan haƙi shigar da farin ciki kowanne zai faranta wa ɗan uwansa rai kowanne zai kiyaye abin da zai bata wa ɗan uwansa rai kowanne zai taimaki ɗan uwansa babban abin da miji zai shine ya ringa tunatar da matarsa tsoron Allah ita ma ta ringa tunatar da mijinta ya ji tsoron Allah saboda akwai ranar tashin alkiyama kowanne ya ji cewa haƙinsa ne na tarbiyyar yaya in Allah ya bada ya ba su yayaye za a kula da su a musu tarbiyya ta musulunci yana daga cikin haƙin da kowannen su zai kiyaye kada wani ya tona wani asiri ko suna tare ko ba sa tare asirin a wajen na kusa ne ko a wajen na nesa abin da yake tsakaninsu ya tsaya nan tsakaninsu imamu muslim hadisin abi sa'id al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana daga cikin sharrin mutane a wajen Allah ranar tashin alkiyama mai mugun matsayi mutumin da ya auri mata sa'annan ko bayan sun rabu ko suna tare da yana tona masa asiri ko kuma ta je tana tona masa asiri yana daga cikin haƙi na a zauna da kyautatawa a tsakani kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni ya zama dole akan ma'aurata zauna da juna su kame daga cutar da juna kada su tauye haƙƙin juna su bai sake wa juna fuska kamar yadda musulunci ya koyar wajibi ne akan miji ya zauna da matarsa da kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda rana Aisha suraitu hadisi yana cewa mafiya alherin ku a wajen Allah shine wanda yafi kyautatawa iyalansa tace ni kuma na fi ku kyautatawa iyalaina da haka dole ne mu kyautatawa iyalanmu mu sake musu fuska mu musu magana mai dadi mu dinga musu addu'a ta alheri mu dinga zama da su muna hira da su muna tattaunawa da su haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan sallar isha ba inda ake zuwa sai gida wannan shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyar sai je ya zauna cikin iyalansa ya yi hira da su wato ya ɗebe musu cewa yana daga cikin haƙin kowanne kowanne ya wa dan uwansa kulliya ya wa dan uwansa kulliya sannan ya girmama dan uwansa idan mata ta yi rashin lafiya wajibi ne miji ya lura da ita sannan ya yi haƙuri akan halayenta ya sani ita mace ce Allah madaukakin sarki ya gaya mana suna da rauni sannan ya yalwata mata gwargwadon iko da Allah madaukakin sarki ya bashi ya bi umarnin nasiha da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi cewa nayi muku wasi wasiki da mata saboda su an halice su ne daga haƙarƙari na hagu kuma mafi karkata a cikin haƙarƙari shine na hagu idan mutum ya ce sai ya miƙe manzo Allah ya ce sai ya karya shi idan kuma ya bar shi to zai ci gaba da rayuwa a karkace to ku ji nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku dauki wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku aiki da ita Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ka ba mu zaman lafiya a gidajen auren mu waɗanda suka dade yayin aure Allah ya ba su zaman lafiya wanda za su yanzu su ma Allah ya ba su zaman lafiya Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وكليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا يقول الله تعالى في محكم تنزيله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وفي مسند الإمام أحمد أن معاذا قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشرا فتركت أباهم في بيتها أسجرهم الذي قد سمعت لهيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بينها يمسكان بدمعيها فقال من أرسلك أيها الرجل قال لها معاذ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها معاذ سليني عما شئت قالت حدثني ما حق المرء على زوجتي قال لها معاذ تتق الله ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت اقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجتي قال لها معاذ أو ما رديت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله قالت بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيئا كبيرا في البيت فقال لها معاذ والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت النظام قد خرج العمى وخرج من خريه فوجدت من خريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتنيها ألقيتنيها فاكي لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا عباد الله إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالوفاء بالعهود بجميع أنواعها فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وإن من أغلظ العقود آكدها عقد النكاح ولذلك قال الله تبارك وتعالى وأكذن منكم ميثاقا غليظا ومن موجبات الوفاء بعد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين فالزوج ملتزم بذلك والزوجة ملتزمة به كذلك وهذه الحقوق تتنوع بحسب ما تنسب إليه ومن أهمها حقوق الزوج على زوجته حق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قال إمام الجزاس رحمه الله أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه انتهى كلامه رحمه الله ومن حقه الاستمتاع للزوجة فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينها من الاستمتاع بها لأن الزوج يستحق بالعقل تسليم العوض أما أما أسلكها وهو الاستمتاع بها عباد الله إن وجوب طاعة الزوج مقيد بأن لا يكون في معصية فلا يجوز للمرأة أن تبيعه فيما لا يهل مثل أن يطلب منها الوضع في زمان الحيض أو في غير محل الهرس ومن حقه تعذيب عند النشوز والخروج عن داعته لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أدعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخولا وقد روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذني ولا تاذن في بيته الا باذني ومن حقه ان تحفظه في نفسها وماله ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه والداخل على فاطمة رضي الله عنها مع أنها سيدة نساء العالمين فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم إذا أرادوا ذلك عباد الله ومن حق الزوج على زوجته بعد الذي ذكرنا نتفل على ما يلي عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج المحافظة على عرضه مراعاة كرامته وشعوره تدبير المنزل تربية الأولاد والتربية الإسلامية شكره على إنفاقه عليها من طعام وشراب وثياب وغير ذلك ألا تطالبه ما يفوق طاقته فالزوج في الحقيقة يا عباد الله إذا لم يجد في بيته الزوجة العنيفة النزيفة اللطيفة ذات البسمة الصادقة والأخلاق العالية فأين يجد ذلك فعشق الناس من رأى الشقاء في بيته وهو بين أهله وأولاده وأسعد الناس من رأى السعادة في بيته وهو بين أهله وأولاده جعلني الله وإياكم من السعداء وأجارني وإياكم من الشقاوة والهرمان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم الزنا وأجزل الصواب في الزواج وتعد الزنا وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وانتسبوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالآتي من حق الزوج زوجة على الزوج المهر لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا ولا يهل للزوج أن يأخذ شيئا من مهرها إلا برداها وطيب نفسها ولقد حذر الإسلام من خداع المرأة وأكل مهرها وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا بأشد الوعيد ففي سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا ومن حقها عليه النفقة لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعتي ومن قدر عليه رزقه فليكن مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا ومن حقها أن يقوم بإيفافها بالملامسة والمبيت عندها ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي وما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك عباد الله هناك الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالآتي التعاون على جلب السرور ودفع الشرور والهزن ما كان التعاون على داعة الله والتذكير بتقوى الله استشعارهما بالمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة وتربية الأولاد ألا يفشي أحدهما سر صاحبه وألا يذكر قرينه بسوء بين الناس سواء كان الشخص قريبا أو بعيدا روى مسلم في صحيحه أن أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها المعاشرة بالمعروف ويجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف والمراد به إنسان الصهبة وكف الأذى وعدم البذل الحقوق مع القدرة وإذهال البشر والطلاقة والانبساط وهي واجبة على الزوج والأصل فيها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال ابن كثير في تفسيره أي طيبوا قولكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب منها فافعل أنت بها مثله قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي عباد الله من المعاشرة بالمعروف طلاقة الوجه ولين الكلام والدعاء لها بالخير والجلوس معها ومؤانستها ومسامرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء ثم يذهب إلى بيته ويدخل على أهله ويحدثهم ويسامرهم ومنها أن يتزين ويتجمل لها كما يحب أن تتجمل هي له ومنها السلام عليها واحترام أهلها وأن يرعاها إذا مرضت ويساعدها ويصبر عليها ويعفو عنها ويراعي ما فيها من جانب القصور الفطري ويوسع عليها قدر طاقته ويستشيرها في أمور البيت ونحوه ويمازحها ويلالفها ويسقي إليها إذا احتاجت إليه وفي صحيح صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من دلع وإن أعوج شيء في الدلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فعل أن تهمد إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وعدال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النجمة برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعنا على أنفسنا والشيطان وأعيث منا كما يسنه من رحمتك وغنره منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله